الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد نبي الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحابه حق قدره وامتداد العزيز ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهلل عقدتي من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بجاه سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya ga Allah mulkin sarki mai kowa mai komi a bisa ikon sa da nufin sa da Allah ya ƙara kawo mu wannan rana ta alamin wadda take sha bakwai ga watan Ramadan hijiran annabin mu daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya da ashirin da bakwai ga watan uku haihuwa na bisa dubu biyu da ashirin da hudu wanda muke taruwa a wannan gari na unguwar mai rogo domin a wannan babban masallaci mai girma na juma'a domin ci gaba da bin tafsirin magabata a wani tsari mai sarki a wani tsari mai sarki shine alqur'ani idan dai mun taɓa yan uwa mun kwana ayin mu kwana da izinin Allah da yardansa malam zai karanta mana ayin da ke gaba za mu tsora Allah ya mana kuma mu ji annabi sallallahu alaihi wasallam na ga ta malam bismillah to shi ne ubangiji ke gaya mana eh yake gaya yake gaya mana kun ka gaya musu ya rasulullahi gaya wa mutanen makka eh ka tambaye su bismillahir rahmanir rahim man yunjikum min zulmatil barri wai wane ne yake fitar da ku daga cikin duhun dare eh wal bahri da duhun teku abin da yake nufi min zulmati ai ahwaluhuma wane ne yake tsayar da ku daga firgici na dare in ka fito za ka yi tafiya ka ji kana tafiya cikin kwanciyar hankali ba tsoro ba firgici ai kaga Allah ne ke tsare eh shi ne yake kare ku da wannan firgici din shi asbari ku a cikin tafiye tafiyen kudin nan eh ku shiga ku shiga jirgin ruwa a cikin ruwa da daddare wane ne yake tsayar da ku daga halaka daga barin tukewa cikin ruwa eh wani bugun da kuma mugun eh halitta da cikin ruwa da zai fitar da ku wane ne yake fitar da ku da wannan tambaye su ya rasulullah sannan suna tafiya cikin dare a cikin daji wane ne ka gasu daga cikin namomin daji ga baki daya eh da mugaye mutane ke nanu duka wa yake tsare ku eh tad'unahu tadarruan wayanda kuke roƙon su a fili wa hufiyatan da bayyane eh wane ne kuke roƙa kaga Allah suke roƙa ai ba sa roƙon allolin da suke bauta ma eh Allah dan shi ke da suke roƙa ma gabaki eh suna cewa la in ka je tala wai a Allah idan ka je da mu a cikin tafiyar da muka je lafiya muka dawo lafiya eh kaji la nakuna min shakiri lalle za mu samu da masu godiya kamar yadda mu'mini suke godiya kaji fa abin da kuke Allah ya samu dace na'am sai Allah ya ce kul ka gaya musu ya rasulullahi eh Allahu Allah nan mahalicin nan abin bautan nan shi kadai shi ne kadai zai fito da ku eh shi ne zai fito da ku da dukkan bibiki duk wani cuta da wasu abubuwa a cikin dare eh duhun dare shi zai kare ku eh min ha daga cikin ta ba wa min kulli karbin duk wani bakin ciki zai zo fito da ku da ne ku eh ba wanda zai fito da ku kuma Allah amma sai gashi ba ku abota masa eh shi da yake so sai yake kare ku ba shi ke bauta kuke bauta ba Allah ya ce sun ma antum tusrikun eh gashi kuna hada shi da wani a wurin bauta kaga ai wannan ba garin bauta bane gano taimakon ka kuma ga wanda zaka rike masoyi ga wanda yake kike cinta ka bauta ma sai ka je ka bauta ma wanda ba zai cinike ka ba kaga ai ba garin sure bane eh na sure wannan gabaki daya shi mushrik shi kafir yaka za ka rubuta kawai rashin eh rashin rabo ne kawai shi damu eh in rabo rashin rabo ya zo sai ga mutum abuwa ga ya- abin da ya kamata ya sai gaban da yi ba eh Allah ya tsare mu gabaki daya eh sai sai sun ma an tuntuɓe ku sai gashi Allah ne shi ke kusa da ku shi kusa da ku gabaki daya amma sai gashi kuna hada shi eh kuna shirka eh kuna hada Allah da da wani a wurin bauta wannan ba karin bala ba karin asara ba eh Allah ya tsare mu da shi gabaki daya na'am to sai Allah yake cewa kun ka gaya musu ya rasulullahi eh kuwa shi ubangijin nan da ya rike ku ne ke neman tsari kuke neman taimako a gare shi din nan ai qadirun ala an yab'asa alaikum azaba yana da iko yana da dama akan ya aiko muku azaba in ku same ku amma bai yi haka ba azaban ta zo min fauqikun ta saman eh kwa aiko iska ne eh ko ai kun tsawa ne ko ai ko ai ko wuta ne ko ne idan azaba Allah na da iko ya san haka mina sama daga sama eh karfi jarati ko Allah ya turo duwatsu ko na wuta wasai haka ko ko ya turo musu tsawa daga sama eh kamar yadda ya ma ashabul fili ko eh ubangiji yake cewa alam tara kai fara da kuka biya sabu ce shi baka ga abin da Allah ya yi ma ya aikata wa mutane giwaye ba eh ya alam sai kuma alam sai sai fara rubutu abi aka rufe alam ya ji alkaidon bi dalil duk abin da kace na maki ba sai ya zama kaskantacce ba Allah yake karimi karimi bi jaji musu ki sai ga dutse daga sama eh daga daga cikin wutan jahannama yana fitowa ko Allah aka ji aka ji da wani duwatsu to shi ne Allah yake ah to Allah mai iko ne akan yadda kuka bude kuke bauta ma wani sa ya aiko muku da wannan azaba daga sama ko dutse ko tsawa tsawa ta ga adawa ai an halice su ai ake ne ne ko aka jefa musu iska kawai eh da tsawa yake wa ma adu fa uliku bi sai kana ati atiya wa ma samudu fa uliku bi dagiya su samudu aka aka halakar da su da tsawa kawai eh sai ce muke bijirge su gabaki daya to wai su wa'annan musulman maka din nan ba sa tunanin Allah ya musu wannan shine Allah yake tambaya yake tambayar su aw min sati arjulihim ko kuma Allah ya aiko azaba eh ta ƙasa yaje kan ƙasa ya zo ko suna zaune suna zaune ya ƙasa ta dare daga wuta ta shigo su ƙasa gaba ki da kaga Allah ne iko da yi inda mulkin shi ne shi ya ga dama ya abin da ya ga dama ko eh aw yalbisukum ya'an ko kuma Allah eh yalbisukum ya ya raba ku ya raba ku ne ba zuka san ku gabaki daya wayannan su yi nan wayannan su yi nan sai a jiba a sa muku yaƙi tsakanin su kawai duk Allah na na rike koyi wannan haka ba ga abin da mutane a nan Musa ba yes da annabi Musa yake ji gana da ubangiji munajati ko ba nan Samir ya fitar da su ba yi musu dan mariki su sa bota ma su kuma ta wuce ba su suka dawo mai Allah ya musu hukunci yace ku kashe kawo nan ku gabaki daya dare yayi kai ba wanda ya gani kowa wannan ya sari wannan wannan ya sari wannan haka aka duk da kusa kansu kawai to kaga Allah na iko yayi musu haka amma bai yi ba kaji wa yuzuku ba'dukum fa'ata ba'da kaji da kaji sun kani azaba eh ko ne zan zabi kisa da da kisan kawuna kamar yadda aka aika ma mutane annabi Musa eh kala sallallahu alaihi wasallam manzo sai ke cewa lamma nazalat ibn aka sokuta wannan aya suka ce haza ahwan wa aisara suka ce wannan shi yafi shi yafi sauki eh a wurin ubangiji yayi musu kawai eh sai fi sauki wannan ma nazara ma kaulahu lokacin da aka saboda aya kafin wannan sai ta ayi suka ce a'udhu a'udhu bi wajhika ya Allah muna neman sai daga daga fuskanta ya ubangi ta gare ka daga sai mana wani azaba muna neman da Allah kare eh Imam Buhari ya rawaita bi Imam Muslim duka rawaita bi mm Allah ya sa mu dace eh eh sun ce sa'ad sa'ad rabi Allah ya ja'al ba'ashi ummati bainahum bamana ne magana ke cewa na roki Allah tun a farko nake ya ubangiji eh kasta sanya eh ne ka dauke mu al'umma ta ta tuna a junan su dai Allah ya hana ni annabi ya ce Allah ya hana ni eh eh ya riga ya ce Allah ya ce Allah ba'asa ummati bainahum kar Allah ya sanya yaƙe yaƙe da kashe kashe a tsakanin al'umma sai Allah bai bashi ba kaga ashe da Allah ya bashi da ba za a yi ba yanzu annabi ya roƙa Allah ya ce ai Allah bai bashi ba Allah ya sani mu gaba ke na'am na'am to sai ake ce unzur Allah yake mai cin manzal sallallahu eh unzur kalle su eh ko saurara saurara ta ji kaifa nusrul ayati yadda muke bayanin ayoyinmu na wannan alqur'ani ayoyin da za su zama dalalati ala qudratina wanda suke tabbatar da ikon rabbil izzati da eh kaga Allah da iko ya aiko musu da azaba eh gida kike kula da su fa eh cikin duhun dare a teku ne a ina ne wace kula da su wace tsare an adam ba Allah ba Allah ne amma me yasa ba za su bauta mashi ba sai suna kara da wani a da wani ba Allah ta tsare la'allahu yafqahun eh ko sa dawo su fahimta ya ya amalu su aiki da ake ya amalu su aiki su aikata abin da Allah yake su aikata ai an mahu alaihim ba'i su bar abin da su aikatawa na fatanci gabaki da na ƙarya eh shine bauta ma wani Allah ai ka gaba gaskiya bane ko abota ma abin da bai magana bai zai taimake ka ba ba zai kare ka ba ai ka ga wannan abu asara ne Allah ya tsare mu na'am sai ubangiji yake cewa wa kazzaba bihi aw muka yake jama'an ka ya rasulullah sun ɗauke wannan alqur'ani na sun imani eh annabi Allah yana gaya manzo Allah yace ga shi kuma wannan littafi wa huwal haqqu shine gaskiya amma san bashi eh kun ku ka gaya musu lastu alaikum biwakil yace ba kai ne mai musu sakamako ba eh da abin da suke aikatawa ba ba kai ne musu hukunci ba na gobe kiyawa a ce hukin hukuncin su akan saba wa Allah da suka yi na kin gaskata alqur'ani ko to hukuncin ba yana gare ka bane a ce lastu alaikum biwakil ba ni ne mai muku sakayya ba eh inna ma ana munzirun ni Allah ya aiko ni mu gargadi ne ku yi da gaskiya ku bar ƙarya kawai wa umirkum ila Allah sannan Allah ya umurce ne ku umurce ku bi Allah kawai shine gaskiyar lamari ya an ce wani aya ta sauka ne wa za ka bar al'amuri ki ta kafin a umurci manzon Allah ya yake ya yake su gaba ki daya eh kaji amma da aya ta sauka Allah ya umarni a yaji kaga magana aya an tafi wani aya Allah ya sa mu dace na'am ibn jil kullu nabai kowanne labarin kiyama da kuji kuke ji mustaqar da lokaci ba kuna magana Allah Allah ya zo da azaban ba to mustaqar tana da lokacin ta ita wannan azaba wasu ku lokacin za ta auku maku sai ta same ku ba ba kun lokacin za ta same ku eh wa yastaqiru za ta tabbata wa minhu azabakum shine azabun da kuke nema wurin Allah Allah ce idan ta zo kuwa eh wa sawfa ta'lamu za ku san abinda za ku ga hali da ke ciki a wannan lokacin ba a zamu suke nema ba eh to na baul mustaqar labarin tunanin a tabbaci in dai ba su za su imani Allah ba kuma in ta zo za su san abin da eh zai faru a gare su gabaki da Allah ya tsare mu shi na Allah ke cewa wai za ra'aita allazina yahduna bi ayatina aka ce ya ya ya ya shiga mahalitta a sallallahu alaihi wasallam idan kaga eh za ra'aita allazina kaga mutanen da yahuduna fi ayatina fi ayatina eh suna izgiri a kabe da ayoyin mu fi alqur'ani sun taru suna ta izgiri akan qur'ani suna maganganun da bai dace ba na aidi na suka suna tayi Allah ya ce idan ka gan su fa'arij anhu kar ka zauna a gurin tare gurin da suke zaune eh ashe kaga ana nuna wa dan mun uwa ana magana mun zara amma da ba ake yi shi in ka ga guri an zauna ana sukan addinin Allah ne ko manzon Allah bai saka zauna eh kar ka zauna guri kaga manzon Allah Allah ya ce shi idan ka ga mutanen da suke zaune suka ta aibata ayoyin Allah ga baki daya suna izgili a kan shi fara ji anu suka kiyaye gurin zaman su sai ka kiyaye gurin zaman su ga baki wala tajlishum kar ka zauna tare da su hatta yahudu bi hadisi gairi har sai sun har sai yaga sun canza wannan maganar da suke yi eh sun canza sun suka zauna tare da su kaji abin da Allah ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akai kenan hatta yahudu bi hadisi gairi ai sun sun kalma sun fada wata magana daban eh wa in ma yunsiyannaka eh shaytan idan kuma shaytan ya mantar da kai eh ka sani Allah ya hana kar ka zauna tare da mutane masu barna sai ka mance ka zauna shi ne mantar da kai to kana zaune kawai eh kana zaune tare da su kawai eh shaytan ko to sai sai ka tuna Allah ya ce fala taqud ba'a zikri kar ka ci gaba da zama bayan ka tuna ku eh ka manta ne suna ta yi suna ta aikata manzuri wanda bai dace ba suna kaza suna kaza suna kaza yana zaune zauna tare da mutane ke samun Allah eh to haka ko musulmi na kwarai an hana shi ya zauna a gurin da ake saba umarnin ubangiji eh ake ayoyin ayoyin Allah karan tsaye Allah ya hana amma su suna suna aikatawa ka ta zauna a wannan gurin idan ka mance yana ya matar da kai sai ka tuna a an hana to kuma gida ko ta sha gurin Allah ya tsare mu gaba ki daya misali an hana shan giya sai kuma ka je gidan giya ka zauna ai ka ga abin da za a yi ba kyau ko Allah ya kare mu gabaki daya wa kaji bala ta gudu ba a zikiri Allah ya karka zuwa ta bayan ka ka riga ka tuna eh ma a qaumin zalimin karka zuwa tare da mutanen da suka zalunci kawunan su eh ba suka suka suka zalunci kawunan su gabaki daya eh Allah ya sa mu dace wa qala al muslimuna musulmai suka ce suka ce sai suka ce manzo Allah to in kumna idan muka tashi kullu ma hadu duk lokacin da fara surutu suna magana sai muka tashi lam nan sadi lam nan sadi an najlisu fil masjid to ai ba zai mu zauna a masallaci ba domin mushrikan maka nan ne gun dandalan to in su suna magana mu kuma gashi mun zo masallaci za mu ibada to idan mun tashi kaga ba za mu yi abin da yake kuma kenan kaga mun tafi wa anna tawafu kuma ba za mu iya tawafin da muka saba saboda ina gurin ne yayi kaga kafin a rushe su gabaki daya eh fa nazala ya Allah ya saukar da wannan aya zamu kanta gabaki daya ya Allah ya ce ko ka karanta ko don su kawo wannan magana wajen annabi sallallahu alaihi wasallam abin da Allah ya ce eh kan sabai da aya ta sauka ta hana kaza to sun bari sun hana kaza za su ƙara wannan abu domin da aka haramta giya mana ana haramtawa a ranar aka zubar da su ga baki daya tun daga nan ba a ƙara shan giya ba kaga har yanzu har yanzu ba a ta wani Allah ya hana eh Allah ya tsare mu ga baki daya tun da aka aka hana magana ya ƙare ya Allah ce ma alal ladina yattaquna min hisabihim min shay'in yace ai ko da masu tsoron Allah sun zauna din nan eh to ba wani hisabi a kan waɗanda suke tsoron Allah suke tsoron Allah a zukatansu eh ni shauki daga zama da su din nan in za a yi masa hisabi to su wanda suke tsoron Allah ko da sun zauna a gurin to ba za su ma'ana tsarin mutanen da zai shafe su ba eh amma dai Allah ya ya ya faɗa cikin Qur'ani ne kamar da ya ce walakin zikra wa'azi ne eh Allah ya magana wa'azi ne idan ba abin da kake yi wanda zai amfani addini to ɗaci kawai Allah ya samu dace eh walakin alaihim zikra ai wannan maganan gargadi ne ake ma jama'a kan su bada jikin su kawai la'allahum yattaqun eh domin su zama tsoron Allah kan su fada abin da bai dace ba su faɗa cikin abin da Allah ya hana eh su dubo dubo a ciki kaga Allah baya su shi ka aka ce kaka yau eh Allah ya tsare mu gabaki na kuwa zarin lazina ta ka zubi nawa kawai shi ne Allah yake gaya mana a nan gudu Allah yake cewa wa zarin lazina takazu dinahum la'iba eh ya rasulullahi ka bar wanda suka dauki addinin su abun wargi kawai sun dauki addini abun wasa ne eh in sun ga dama su azumi in sun ga dama su bari in ga dama su sallah in ga dama su bari in sun dauke su abun wasa ne ba kawai To wa'annan mutanen masu daukan wannan hali to ka bar su ma'ana ka bar zama da su duk wanda ya ɗauki addinin shi da ɗauke shi bai sa mahimmanci a tare da shi ba wanda an halitta shi ne domin sa sai in bai da aiki zai tsaya ya sallah amma yana da wani uzuri na shi ba ba ba da ba dame shi ba to wannan mutum karka daga sai ya zama abokin zaman ka ne abokin harkan ka da matsala zai yi rinjayen ka to shi ne Allah ya ce wa zai lazina ta kazo da nihuma la'iban eh ka bar wanda ya ɗauki addinin shi kawai abun wasa eh shi ya dauka addinin kawai gaskiya wani a wasa dauka kawai walahu da wasbi da wargi fi isti fi izaihim bi wani in iskili misali an kira sallah ko mutum ya yake sallah lafiya kira yana zaune a yi sallah sai ya ce ma Allah ta gani dan ka zo sallah lasar ma an kira sallah ana ana ce masa zo kai ki so ga babban rabo ko mutum ya zai zauna kawai ka gani mu kula da wannan Allah ya tsare mu gabaki Allah ya ce wa garratumul hayatud dunya rayuwar duniya ta ruɗe su kawai bai falla ta ta'arrada lahum kar ka sa kanka a cikin su din eh kar ka wala ta ta'arrada anhu lahum wa zakkir bi ka gaya musu gaskiya ka musu aziz alqur'ani ya rasulullah eh kaga Allah na kishin al'umma eh yake ce kai musu wa'azi da wannan alqur'ani din wai irin wa'annan mutanen eh an tubassala nafsu kada su halakar da rayi da rayukan su gabaki daya akwai ka ga rashin kula da ibada kamar yadda Allah ya ce halakar da rai da rai ne gabaki kaga ran kaga kaga wannan ran ta halaka kenan rukan darajar ubangiji ta ba bima kasabat saboda abin da suke aikatawa ka gani laysa laha min dunillahi waliya Allah ya ce wannan ran idan ta koma zuwa ga Allah to wallahi ba ta da wanda zai taimake ka ranar gobe ba dai ta yi abin da ta ga dama ba ya shi kuma Allah zai abin da yi shi ma zai zai yi zai hukunci da ya dace da da wanda abin da kai da ko to a ranan ba ka da mai taimako eh Allah ne ya taimake ka ko to baka bi shi ba baka bauta masa ba shi ka saba ma kuma Allah ya mana gudun eh kaji wala shafi'un sannan ba wanda zai cece ka kana masa Allah zai zo maka azaba ba shi Allah ya ba mu iko kula da ibada kamar da Allah ya eh wa in ta'jilu kullu adari yace ko da kana da abun da zaka fanki kanka daga azaba a ranar gobar kiyama to ka ga mutane sun saba zaran an tsare ka sai abu ga maka kudin fansa suka biya ka ko wanda aka kama shi aka ja kula da fansa ake miki ba to ranar gobe kiyama sai mutum ce ai Allah ina da kaza ina da kaza zan bayar Allah bisa daga cikin azaba to Allah ya ce la yu'akhadhu ha min ba za ka yi wannan fansan ba ko da kana da abin da za ka kare ka fanshi kanka da azaba ne to Allah ba zai karba ba balle ma baka da shi baka da shi ne kake shi to baka je da kyakkyawan aiki ba ka je da mummuna to mummuna ne mummuna ne mummuna ne ke da za ma ji kyawun aikin ka ne zai fashe ka daga wuta zuwa aljanna ai to baka yi ba to me ne fashe ka za ke so ka je da lahira da kyawun aiki to ka huta ga baki Allah ka tsare Allah ki la yau ka zulmiya ko da suna da abin da za su ɗauki kansu daga wuta Allah ya ce ba za mu kawo balle ma ba su da shi ba su da shi ulaika ladina ubsiru ma kasab Allah ya ce wa innan su ne suka halakar da rayuwarsu gabaki daya eh a ranar a duniya gabaki sun halakar da rayuwarsu halakakku ne kawai me isa lahum shirabun min alhamim za su sha ruwa eh wutar ruwan ruwan jahannama za su sha eh ruwan wutar ruwan jahannama min hamim gajan su kon hamim ma'ana ruwa mai zafi suna cikin wuta suna cikin azaba kan su suna buƙatar ruwa ya ce to gashi ya ɗaya wasu ruwa ruwan ya ci azaban da suke ciki ma zafi a gani ai gaba ganin da suna ba me yasa suna wargi da addinin Allah suna wasa da addinin Allah kuma Allah ya halice mu ne domin addinin aiki da ba dai addinin mu ba ya halice ka ma gaba ki da tunda ya ce ma karfin jinni wal insi ila abudu duk ba halice addinin da mutum ba sai dai ibada kawai sai dai bauta kawai Allah bai yarfi dan adam da da aljani ba sai dai bauta kawai to ka zo baka bautan ba eh Allah ya tsare mu gabaki daya an ce wanda ne wani mutum bai sharan ka bai sharan masallaci ba ko ko za a tashi na sharan kasuwa ko ko kasuwa ko in daga sharawa zai baka kuɗi wani zai baka lada to oh dattin da ke kasuwa ma ai ya illa ya kai illa ko Allah ka tsare mu gabaki to kaje wa azabul alim sannan Allah ya ce zai musu azaba mai radadi ranar gobe kiyama me yasa bima kanu yakfurun eh da abinda ya sa su da kafin ke duka shi za a yi musu azaba to san zuciya ba to haka Allah zai musu azaba Allah ya tsare mu da azaban ubangiji sai Allah ya Allah ya ce ga wa Rasulullah kun ga mu anada qumin dinillahi yanzu ku kuna son bauta ma wani Allah ne an miki sai kenan ayi anada ma ma anada min dinillahi zan bauta ma kuna son bauta ma wani Allah ne ma la yanfa'una wanda in mun bauta miki ibada ba ibada ma la yanfa'una ibadatihi eh idan mu bautan nasu ba zai amfane mu ba ko da mun bauta mu ko da mun bauta miki ba zai amfane mu ba da shi yanzu za bauta ma wala ya durruna in mun ki bauta mashi ma ba zai cutar da mu ba eh huwal asna shine goma ta gaba ki ba wannan raddu ala qabina sannan mu koma baya eh bayan gashiriya ya zo mana sai mu koma muna bauta ma wani Allah mushrikai haka kuke so mu yi annabi na gaya musu eh ba da iza dai ba da iza dai na Allah bayan Allah ya kawo mana addinin sa ya ce a cikin nawa bauta din kiya da shebu sai mu koma muna bauta mu abin da ba zai amfane mu ba mu bauta mishi ba zai shigar da mu aljanna ba kuma bari kuma ba zai iya cikin da mu ba shigar da mu wuta ba to me amfanin bauta ai ka gaba shi eh bar isa din Allah bayan Allah ya shigar da mu eh muna ga addinin musulunci a ta hannun mu ke sa wanda ko yayi haka kallazi tahawwat a watu shayaɗi kamar wanda shaiɗanu ne suka same shi suka bugar da shi da Allah ya san abin da yake shaiɗanu suka samu shi suka bugar da shi ya fuke ya faɗi da Allah ya san halin da yake ciki ba san halin da yake ciki ba shi ne ce bil aidi a doron ƙasa hairanan ya zama ruɗaɗɗe ya firgice kawai domin shaiɗanu sun taɓa shi ta hairina eh sun ya riga sun riga sun rude la ya dari bai iya mutahiri ne mutahayyar a tumai yana cikin tumai ciwa la ya dari ainihin ya zam da ya farka bai sai ina zai ba ya rude kaji yace lahu ashab za shi kuma yana da mutane abokai nagari eh ya da'una suna cin su wani ka zo idan huda ka zo ka zo ka zo kafiriya nan kamar bauta ma gumakan nan ai ya hadu ila tariki suna kokari su yadda shi hanya madaidaiciya eh suna kokari su yi kuru na yana ce musu suna ce mashi itina ka biyo ka bar wannan addini ka zo ka zo bauta ma Allah a wannan addini amma bala ya bala ya bihuhum sai ya ki amsa musu gabaki ba eh ya ki amsa musu kawai wa yuhlak kawai sai halaka kawai eh kaga ya halaka Allah ka tsare mu gabaki Allah ya ce kul ya musu inna hudallah huwal huda lallai shiriya shiriyan al shiriyan addinin musulunci shine shiriyan Allah wa ma adahu dalala duk wanda ba addini addini duk addini da ba musulunci bane ko ba ta ne kawai ya duk wanda zai kira ka ga ga wani addini ke ba gashi za ka kaza kaza wannan halaka ne kuwa eh inna dina inda Allah al-islam addinin Allah shine addinin musulunci kawai eh duk wanda ya nemi wani addini wanda ba musulunci ba Allah ce ba za mu karbi aikin ba kawai a shi kaga dole suke bauta a wani addini asara suke yi kawai eh wahala suke ranar gobe kiyama ka ci fara ka ci fanka far eh Allah ya tsare ku na'am wa umurna li kulima li rabbil alamin ai a cewa zai ce kun gani Allah ya umurce mu eh ni kauya ga ubangiji talikai kadai kawai eh ubangiji alam ubangijin aljanu da mutane dabbobi kowa shi ne ubangijin duk abin da ka gani halittar duniya da na lahira to ba wanda ya halitta shi ba Allah to shi kadai ya kamata ka bauta ma dan uwa eh kake wasa da ibada eh shi ne tsoron ka duniya da lahira amma ka saki ibada to magana ya tsare Allah ya tsare mu gabaki da na'am to shine Allah shine Allah ke ga musu ga musu ga gaba wa an aqimu salata eh ku tsaya da sallah in wa kun ji ba Allah din Allah ya mana eh sallan nan da Allah ya ce mu domin ta in mu tsaya da ita sallan nan eh mu kula da ita eh wata ku sunan mu jikin Allah kai mu saba mashi idan kana sallah to ka zama mai tsoron Allah ka zama mai kanta abinda Allah ya ce a bari ka zama mai aikata abinda Allah ya ce ayi kana sallah eh haka ake so kai domin Allah ya ce inna salata na alifa shayi wal munkar idan sallah an kana in tana amsuwa tana raba ka da mugun aiki idan ka kana sallah baka bar mugun hali ba baka binciki sallan ka eh baka binciki sallan ka shi kuma sallan da kake kai ko ka sujira kai ko kana yi to Allah na duba zuciyar ka ya kake kana tare kana kana tare da Allah ko ka tare kana tare da wani ne za ka sallah ana so ka mutu da duk abin da kake kawai eh shi ne sallah masu tsoro ga baki daya sallah maqbuliya ce to Allah ya ce mu da sallah wa an aqimus salat eh ku da sallah ji ubangiji wattaquhu ta'ala ku ji Allah ku tsoro Allah madaukakin sarki wa huwa allazi ilayhi tusharun ai shi ne wanda za ku taru a gare shi ranar alkiyama lil hisab da mai muku hisabi to ashe in ba ka bi tsoron ka ba ba ka bauta masa ba wani irin hisabi za ka samu ranar gobe kiyama ya ce ka yi ba ka yi ba ka zo kai abin da ka dama aka yi tashin kiyama aka taru gabansa to me za me za ka samu me za ka yi Allah ba mu ikon kula da ina da ayyuka na rahe sabi na ba wanda bi fara to shi Allah Allah mu sai ke ji ta jama'a cikin Qur'ani Allah yana cewa wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal ardi Allah shi halitta sammai da kasai ga baki daya Allah ba yi don komai bane a bil haqqi da gaskiya Allah ya eh gaskiya shine ibada eh ai muhaqqaq eh wa yawma Allah ya ce ka tajiya ka tuna musu eh ka ga mal umma ya sallallahi ya ƙulu bi shay'in kun fa yakun ranar da Allah zai ce ma wani abun da ake tsoron ya ce kasance kawai ranar ce ta tunan wasu ranar sai ta jar kiyama ranar da Allah zai ce kiyama ta shi an gama magana yayi ga kare to ranar kawai kiyaman ta tashi kenan Allah ya tsare mu gaba ki daya eh abinda baka saka gani ya tashi ranar gobe kiyama za a gani za a gani duk duwatsu ne da kai gani su magarka su din nan irin su kufaina za ka sun tashi suna yawo a sama kawai suna yawo ita kuma ƙasa an riga an ce an cire mai tura ko gaba ki da ba Allah ya ce wa jibala autadan ba to duwatsu da aka dan Allah ya kafa a ƙasa irin waɗannan irin wannan da kuke gani mai tage wannan duk Allah ya kafa sun don su yi ƙasa idan mu ji daɗin tafiya ba ba rawa amma suna tayi sama rawa za ta kama yi kawai shi ne turakunta yanzu nan sa ce wayannan turakun ba su ne wayannan guda kusan tara ɗin da ba su ne turakun ba eh guda takwas ɗin da ba su ne turakun ba in ba su fa sama zai riƙo aga ba zai riƙo ba to duwa inda ka gani na cikin kankan ƙasa to sun suka riƙe ƙasar daga barin motsi to ranar ranar tashin kiyama duk za su tashi gaba kina da su je su jibalu Allah ya ce tafiye da duwatsu gaba kina kawai tsakanin saraba yadda sama suna gudu a sama kawai suna yawo ba dama su dawo ƙasa yawo ko suke yi to kaga ranar ai ba garin tashi hankali nan kuma nan kuma ƙasa tana rawa ita kuma tana tana rawa kawai Allah ya sa mu dace a nuna maka ranar da ake gaya maka ka kula da shi baka kula ba to gashi ta zo Allah ya sa mu cika da imani to a ranar Allah ya ce kun ki zamo tashin kiyama eh kun kun sai kiyama tabbata ko ko ya rika sai yau kiyama ay yaqulu la har umu a ranar Allah zai ce mahalicci ku tashi da kaburbura gabashi daya eh ko ya umu duk halitta ne ta cikin kaburbura duk za su tashi gabashi daya duk da za a tashi yau za ta za ta kiyama wani ya kwanta a cikin wani ko ta cikin tashi ba magana wannan ko ya taba shi daban ana umarni kawai tashi za a yi Allah ya sa mu dace kai ka san Allah ba karamin iko bai na qaulul haq to shine Allah yake cewa qaulul haq wannan magana da tashin kiyama Allah ya ce magana zancen Allah ne na gaskiya yan uwa kiyama tana nan lokacin tana nan kuma tashin na nan kuma za a tashi kuma za a yi hisabi kuma kowa zai gane gurin da gurin da zai ga abin da ya aikata eh Allah ta tsayar da mu sadiqul waqi ma'ana abu ne zai zai tabbata da gaskiya la mahalata babu kawa sai tashin kiyama ba makawa sai an yi ta walahul mulku yawma yanfadu su lallai mulki ya tabbata ga Allah yawma yanfadu su ranar da za a hura kaho na biyu karnu na Pakistaniya hura kaho na biyu ni Israfilu daga mala'ika Israfilu zai hura kaho daga nan Allah zai ce la mulku fihi li ghairihi yace a yau ba wani sarki ga wani Allah babu duniya kaf magana kare kowa yana mace kawai eh bani je ce liman mulku yawma wai a yau wane ne wane ne mai mulkin wane ne mamalakin komai da komai zai tambaya wane ne mamalakin komai da komai eh malamin suka ce a ranar bi azra'ilu kadai malaika malaika Isra'il ne zai ce zai ce Allah billah ayyo na Allah ne daga nan ubangiji sai ka gidan shi kawai kenan magana ya tsare kaga a ranar ba halitta ba kowa babu babu ana cewa la ilaha illallah kuwa babu komi ba abba kowa ba komi sai Allah ranar Allah ne ke nan kawai eh dama ka yi halitta ka akai ko to amma da kai shi Allah daga shi sai zafin sa kawai sai kudurar sa kawai ba mala'iku ba aljanu su fata halitta babu shi kadai ne kawai zai mulkin sa kawai Allah ya sa mu dace alimul gaibi shi Allah masani abin da ke boye ne wasu shahararta abin da ke bayyane me kai yanzu abin da kake kallo da kake gani daidai ne ko to shi Allah kamar yadda ke kallo a bayyane to shi a boye ma haka yake a gurin shi shi ba wani bayyana ba koyi ya dole ne a wurin Allah duk dole ne a wurin Allah daidai ne Allah ya samu dace wa huwa hakim shi Allah mai hikima a cikin halittarsa kuma habirun mai ba da labari ne abin da aka yi a ɓoye sai kona su sai ba da labari sai ce kun ce kaza kun ce kaza kun ce kaza to Allah ne masani shi ne masani zai yi Allah ya samu dace na'am Allah ya shiga mun Allah ya shiga mun sallallahu alaihi yake cewa eh wa hakimin hadisi shi Allah mai hikima da dalilin kuma zai ba da labari ne bima badan al-ashiya da abubuwan da suke boye az-zawahir ya kamar a bayyana shi Allah eh babu abin da ke boye babu abin da ke boye ne kawai Allah yake wa in qala ibrahim da ya mal ummanka uzkur eh ka tuna ma al'ummanka labarin dan uwanka annabi Allah annabi Ibrahim in kala Ibrahimu yayin da annabi Ibrahim ya ce ma bi abi ga babansa Azara eh wannan Azara suna ne na mahaifinsa amma lakabinsa ana ce mishi Tara ne eh Tara dan Nuhu shi wannan Azara din ko eh sai yake ce mishi atattaki zu asnama alihatan yanzu baba za ka bar Allah ne ya ka ɗauki gunki ka ce shi ne abin bauta aiko wannan ba ƙaramin kure ba ne ta ji abin da shi gaya mai a tattaki zo a sunama alihatan yanzu gunki ne za ka ɗauke shi abin bauta baba kafin ya sa shi je sun a lokacin abin da suke bauta ma kenan shi ne harkar sana'a su na kasuwanci kasa akwai manyan gumakai da za a tara wannan gurin ana zuwa ana ibada akwai kuma ƙananan gumakai wanda za ka ajiye a ɗakin ka kai in za ka tafi da safe ka nemi sa'a eh ka gode musu wai ka kwana lafiya ka tashi lafiya idan kana nema ya taimake ka je lafiya ka dawo lafiya in ka ɗan kasuwa ne ka ta abin nan ko kuma na nan baya motsawa sai dai ka faɗa da shi eh in ka zo guri kuma ka kawar da shi ka dawo da shi ka gyara masa guri kai za ka wanke shi kai za ka ɗauke shi amma kuma wai sai kana wai sai kike ba ka sa'a da shi Allah ubangiji mai haƙuri ne shi zai baka sa'a amma yana bauta mana wani sai kuma ya haƙuri ya barka kuma ya baka lafiya shi Allah ya kuma san abin da kake yi Allah ya sa mu dace to shi ne ya dora musu gana tafiya na cewa ba zai sai abin da ba zai amfana ba shi dai ma baban shi biyayya ko ubangiji ya ce wa bil walidaini isanan kyauta ma iyaye balle sun kai girma har ka ce suna irin maganganun nan na girma ka ce kai babu ma kai bi ma dai to tun da kai a Allah ya ce kullu ma qawlan karima in za ka yi magana komi komi girman mahaifin na ko mahaifiyarka ma'ana rudewar nata na ƙarshe ya zo ba ka yi duka su magana da ba da ta ce magana ka tsaye ma haka ne wani haka ne ai gaskiya ne za a gyara kasa ne haka ne duk abin da ke nema in Allah ya Allah samun kuɗi za a je a sayi ka sai min girgi ko ka sai maka za ka sai maka ba kake damu irin manzurun da haka za ka kai ni gida ba mamaki ki hakuri ki zauna mun ce kaza in Allah da zan zo zaka ki gida ko ba ka gane gidan ba kai ka ce za ka yi ta sai ka ce ni fa gaskiya na da wannan wani abin da ake ba kai fa gidan ku ne sai ka maganganu a'a wallahu ma qawlan kalima sai ya mata magana mai kyau balle kana jinyanta daga kokari ko abin da ke bukata ka tafi sa ta da wata magana a'a kai bi tan ta da kai lokacin kana karami to ka goya ka kana kuka za ta ci abinci ka hana ta za ta shiga bayi ka hana ta ba abin da baka yi masa ba duk sai hakuri kai ma zai ka hakuri ka haka ina Allah ya kullu ma qawlan karima za mu magana mai daɗi ko kuma mu magana mara daɗi Allah ya ba mu ikon bi gaba ki daya to ka bi sai da shi da shi sannan yaji na ta magana wani sai abin da zai amfane shi ba yaje ba a siya ya dawo wai ma aka ce ke dauka shi ma yaje ba a siya ya dawo yaji ba za a bashi kaga ba kara bashi ba to shine sai ya gaji sai ce ma babansa a tattake zuwa asnama alihatan jin ba kai ma hadda kai in za ku dauki ne Allah ku bauta ba Allah ba kuma kai kai baba inni araka wa qaumuka bi jalal gaskiya ina ganin kai da jama'an kafa abin da kuka ɗauka da kuna bauta ma kai kun kauce ma gaskiya ba wannan ba gaskiya ba ne eh an tafi jalal ko kuna cikin eh eh, ko kuna ko kun kauce ma gaskiya eh ma'ana cikin bauta ma gumaka ka zarba bauta gumaka ya halaka ne ko eh in kuna cikin haka ko kuna cikin halaka ko ku haka kuma halakan ma yace dalalin mubin eh bata ne a bayyane ma kanana kawai to ai gaskiya ne mana me zai kare shi me zai amfane su abin za ka ɗauka ka je ka dawo ka aje shi zai amfane ka eh ka ji abin da kai abin da annabi ibrahim ya ce ma eh babansa eh wa kazalika ko eh aka ce annabin Allah annabi ibrahim alaihi salatu wassalam eh shi an ce lokacin dalilin da Allah ke nan sanar da shi ilimin tauhidi kada shi Allah eh wa qawlihi ma- ma- majbulan alayhi da ma warada annahu hina nazala bi baladihi ake lokacin da bashi sai sa ta yi shi annabi Allah ne Ibrahim kama waqifan alaka da ne tana haifuwarsa kawai ya tashi ya zauna da cikin dugarje kamar irin mai mai tanyan sallah kawai sai ya zauna yanzu na kasa abin da ya fara faɗa ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahu wa lahul hamd yuhyi wa yumiit yuhyi wa yumiit alhamdulillahi alladhi hadana li hada kaji abin da annabi yake babu abokan gaskiya sai Allah ba shi da bikin tarayya sarauta mulki na ga Allah ne godiya na ga Allah ne shike rayawa shike kacewa sai na gode ma Allah da ya ce da ni hanyar irin wannan hanya kaga sai ce ya gode ma Allah da yake da shi wannan hanya eh kaji to shine ubangiji yake sai ga mana anan wa kazalika ai kama araina dilal abi wa qawmi kamar da muka saukar da shi baban su bai na kan hanyar kuskure ba yana kan hanyar gaskiya bane bauta ma kun kunce kunci ai kai ba ganin kuskure bane to Allah ya nuna ma annabi Ibrahim kuskuren da mahaifinsa yake kai dan ya kokari ya jawo hankalin shi akan kurin ya gane gaskiya to shi ne ubangiji ke cewa nuri ibrahim malakut kama wata aji sai Allah ya sanar da annabin Allah Ibrahim asiran mulkin sammai da kasai gabaki daya sai Allah ya kware masa sirrin abun eh mulku shine mulki amma malakutu wasu asraru ne kawai na sammai da kasai Allah ya buɗa ma annabi Ibrahim ya gane kawai haka wanda Allah ya sanar da shi kaga shi ya sani ai ko eh aka ce muradi malakuti malakut abinda ake nufi da malakuti eh mulku eh wata'u fihi mubalaga الراجبون والراهبون والراهبون اكتب الملكوت والملك واحد إيه كما أبو عيني أما في ملكي ظاهرا في السلطة أما ملكوت ma hufiya an ani a anna shine abin da ka koye mana shi kwana ibrahim Allah ya bayyana mashi eh Allah ya bayyana mashi shi za a ka gani yake shi ya ga wannan shi Allah yake kaza yake kaza saboda Allah yana mashi eh wannan asrar din gaba ki daya eh malakutu ma fi anin kasamawati abin da aka koye mana akan sama kuma ya da abin da cikin gaba ki daya suka da zamu aka sanar da shi kawai da shi Allah ta muri bi Ibrahim malakut mun nuna ma Ibrahim eh malakutu sama samai da kalsai bi yastadillu ala wadaniyati domin ya ƙara ƙarfafa kadai ta kadai to kadai to mu kawai Allah ya ce muka muka sanar da shi wal yakuna min al mu'minin muqinin ya zama ga cikin wanda suke da yaqini tabbas eh wanda suka san Allah kasan Allah shi ne kadai abin bauta kawai Allah ya samu dace na'am eh shi ne yake cewa eh falamma janna ko shi kenan gaban al'ummarsa sai ya ganar da su yadda yadda Allah yake da kurin da suke kai iyayen nasu ko da jama'an gari aka ce annabi zai Allah na ba na ba in ga Allah labari yadda suka yi munajati da annabi Allah ne ya yadin dan manzo Allah ya nutsu hankalin shi ya kwanci fanta ka gani sai ce falamma janna alaihi layl suna cikin haka dan uwan da mahaifinsa jama'arsa sai dare yayi dare na dare na yi dare ya tsinkiri eh babu alaman wata ba a ko kabar an jima ba a sallama da yayin shakon sai da taurari eh sai ga mutum an ci taurarin sai ga wata taurari guda daya sai haske zai zahara eh ka san ta fi kowane taurari haske ai eh ganta kala sai ya ce ma jama'arsa eh jama'an babansa kala ni kauni eh wa kanu wa kanu na na na jamai eh ce ma jama'a su kun ga wani taurarin eh ina da ya ce abin da kuke bauta mu duk da bauta mu abin da bauta tun da dai ma duhu ne ya ce ha za da ji sai nuna wasu tauraron ce kun ga wani tauraron turayya ita ce shi ne ubangiji kaga ka lura da abin da yake so ya nuna mai da jama'a yana so ya sato hankalin su tunanin su ne akan bauta ma gunki tun da gunki bai motsi bai magana bai komi suka tauraro da shi yanzu ya zo da haske ai kaga da kabota mai duhu ba ne ka da kabota mai haske kaga ɗauko hankalin su ya kawo tauraro ya ce musu ni dai yanzu ni dai ban bauta musu bauta ba amma ki gani ku kalla wannan shine ubangiji na ka ji abin da ya ce musu eh wannan ma fala suna nan suna nan kawai sai tauraro sai sai tauraro sai ya kasa haske shi ya rabu kawai kare sai sun kai wannan din ma dai da dai da abin da kuka iri da yake yace kai la uhibbu lakin ba na so abin da zai nuna haske kuma ya kuma yana dushewa yace to in ya dushe kuma me zai me zai mu amfani a lokacin ne zan zan roƙe shi mani to kuma ba shi yace da kaga wannan bai ba Allah bane kaga kaga ya ya jawo su daga can ya kawo su wannan cikin ma ya nuna musu ba ba gaskiya bane yadda wancan gunki ba gaskiya kuma wannan ba gaskiya bane eh kajan da su eh kajan da su na shine ma shine malam yake mana bayani a cikin tafsiri yace an istahazuhum arbaban sai da su ɗan su ne ubangiji eh lannan rabba la yajuzu alayhi tadir yake kaga shi ubangiji baya canzawa amma alloli fa kaga suna canza wal intiqal li annahum min al-sha'r hawadi dan ina haske ya ragu to wannan ya zama hadis ma'ana kararre kenan amma shi ubangiji maliki ai baya canzawa yadda yake haka yake kaga yadda yake haka hukunci ya dade ya dade ba sai karamta banki ba to ai kaji ya zama hawajin kaga ba zai amfani ba ai ko to shikenan eh falan ma yanzu rihun zalika lokacin da ya samu kuta daga dai tauraro sai ce falan mara kamara ina tiya ka sai ga kawai wata ya ya yi jau din nan ya doso zai fito ya ba zigar ita kawai wata ya fito karara kawai ya haska duniya ka gari a kala sai ce to kun gani ko sai kala sai ce ma innan ba iyayen nashi da yan uwan jama'an su yace ha za da bi kai wannan dai shine gaskiya eh yanzu kaga wannan shine shine abin da ya kamata mu bauta ba kaga ina da zai dawo da sunan tun dabara wannan ma afala ana cikin haka shi ma wata ya zama haske sai ya kasa a'a kala yace kai ni ma ba zan zama irin ku masu kuskure sai yace kai la illam ya hadiyani rabbi idan fa ubangiji na bai tabbatar da ni akan shiriya ba kai la akuna min alqawmi dalil ni ma daga cikin kan zama cikin masu kabbatattun nan wanda basu gane gaskiya wasu na bauta masa da amfani yanzu ka gane ni Allah ya kete shi ko za ka gane da Allah zai ce na'am kaga duk wannan magana da yake faɗa fa da su yake amma shi ya riga ya san duka wannan hawadis da yayi nan wani hikima ne na da'awa ko da Allah ya ce udu la ta yin sabila rabbika bi hikmati da mau'izatil hasan Allah ya ce in za ka kira ka kira da hikima eh ka sa hikima cikin da'awanka wal mau'izatil hasana sannan da wa'azi mai daɗi to wanda kake iya ma ya san darajar abin ya san ka san darajar sannan kuma dole kai ma ka san darajar abin da kake faɗa to sannan shi ma ya ya san darajar ka ya ka darajar ɗinka amma kana da shi jahili ne bai san komai ba ba zai saurare ka ai ba zai saurare ka ba to kaji shi kenan tare da komi eh sai ya fito da wannan magana ga jama'a da annahu ala dalala eh ala dalala sai nuna musu kai su ba a yanzu din ma fa yana kan kuskure ne cewa ya bauta ma wata ma ya ji su yi zalika lokacin da ya samu mafita cewa waɗannan aikin banza ne ya samu natsuwa to falan ma ra'a shamsa to wata dai ka san dama faduwa yake gauda ga gauda asuba ko eh sai ya buya in alfijir ya fito in ya wuce yake na rana ya fito to gari ya waye ba za ta har rana gari ba zai haske ba sai rana ta fito ko sai gara ta ta ta ta ta ta ko ina kai da su alamara a shamsa kudin da gara na ba zu gatan ita ma ta fito karara kamar da wata ya fito karara kana shi jahaza ai tafsira hu li tafsir habar ittifaq kun ga wannan shi ne gaskiya eh haza rabbi wannan kun san shi ne ubangiji na kaga ya jawo shi daga gunki ya kawo shi sauraro sauraro ba gaskiya bane karnu gunki ba gaskiya bane ya ja hankulan su ya dawo da su kan wata wata ma ba gaskiya bane su hawadis ne yadda suke halitta shi ma haka yake halitta to ka bauta wa dan uwanka a halitta to me zai maka to sai dawo da su rana idan da hankalin su a rana yace haza akbaru ce wannan kan shine gaskiya shine yafi komai girma hakin ba kamar na wata bane balle a ce na sauraro ya fi ana nan eh falan ma a falat lokacin da rana ta karfi ta karfi ta karfi eh wace ta alai hijaban eh ta juya ba ta juya baya ko sai ta fada ina fadawa ya saurara ya saurara saurara ana saurarawa ita ba ta dawo ba kare ce sai ya sauri ce kai ya ko jama'a na kaga jama'a nan ya kwace shi a wajen baban shi ya dawo gurin amma a magana na farko me yake ba baban ya ce kai da jama'an ka gaskiya eh kuna cikin hanyar da ba gaskiya ba ne ko ba yake ba amma yanzu da aka tafiya tafiya ya riga ya rike su hannu ya ce ya kauni ya ku jama'a na ya ku jama'a na inni bari'un mimma tushriku kai duk abin da kuke bauta ma nan goma kai ba ni ba shi ni ba zan taɓa bauta musu ba kama ne gudan da taɓa bauta ma kuke tun da ka rike ina ganin an haife shi ne yake cewa la ilaha illallah wa la sharika lahu min lahu mulku wa lahu ko ba kai ce ba yace alhamdulillah alladhi hadani li hadha na gode ma Allah da ya da ni akan wannan tun a farkon shi ya sani shi ne Allah yake karyata maganar shi yake cewa ma kana Ibrahim ya wudiyu wala nasani annabi Ibrahim ba ba yude bane to ka ba shi cikin addini Yahudawa amma Yahudawa suna cewa ai annabi Ibrahim nasu yace wala nasrani shi ba ba ya cikin addinin nasara me yake walakin ni hanifan muslima a'a ni na barar duk wani addini ne sai ka Ibrahim yana tare da musulmi ne ba ta da Yahudawa sannan ba ya tare da da da nasara kuma eh duka kowanne na cewa nasu ne amma ƙarya suke a nan Ibrahim shi musulmi ne eh shi musulmi ne shi ne ya addu'a eh aka samu uku shugaban halitta alaihi salatu wasalam na'am to shi ne yake cewa eh akbaru eh ai wannan ya ji taurarin ya ji wata kala ma a fara lokacin da ya fada kare ya komi ne bari ma turku ya ubangiji ni ba ni ba abin da kuke bauta ba ya ku jama'a ya ya ku jama'a ba ni ba abin da kuke bauta ba ai billahi eh ba zan hada Allah da gunki a wurin ibada ba ba zan yi haka eh fa qalu lahu ma ta'budu sai suka ce to me zaka bauta ba kaga an kalmar suna tare da shi kenan eh tunda ka ce ba za ka bauta ma abin da muke bauta ma ba kan Allah da shi ba to kai me za ka bauta ma na'am na'am shi ke nan ta ne bayani ya gaya musu gaskiyan wanda za su bauta wanda zai bauta ma kawai da haka su ma su bar wannan halakar su dawo gaskiya ta ji hikimin da'awa ke da yake cewa ni wa jatu wa jahi ni na nufin ni na fuskantar da eh rayuwa ta wurin ibada na eh ga ubangiji kawai ni wa jatu wa jahi aikatatti ni ibadati eh ni na nufin ba zan bauta ba kowa ba in ba Allah ba ilazi fadar samawati lal shine wanda ya kirkiri sammai da kasai shine zan bauta ba to kaga ai an koro a can gabaki daya to yanzu kaga ya rage insa da rabo su biyo hanya annabi bayan ko in ba su da rabo ba za su koma gidan jiya kenan to ya nuna kaga halal sun zama halal ku ce Allah ya tsare mu gabaki yake inni wajatu wajhiya lil qadar tabarrani ni dai zan bauta wa wanda yake sammai da kasai ne eh hanifan ni na karkata ga dukkan wani addini ba ni ba shi wa ma na min mushrike ni ba ni a cikin masu hada Allah da wani auren bauta ba ni a cikin shirka ba to ba ni ba ta kaji sai mu ki tabbatar musu Allah kadai zai bauta maka eh na'am na'am na'am to shi ne shi ne ke gaya musu Allah ke gaya mana shi ke gaya mana wa hajahu qaumu jama'an su tun daga nan suka fara jayayya da shi kawai eh ne mutum su bi shi sun an kai su da gaskiya sai suka da suna jayayya da shi kawai jadiluhu dini suna jayayya a cikin addinin Annabi Ibrahim wa haddadahu al-asnam suna ƙorta da shi gumakai su kai kafirin da allolin mu sai sun ga bayan ka wallahi za su ga bayan ka haddada mu sai ƙasa da shi wanda guba kai sai ko ya tsaro ya dawo ya bauta ma mutum kai ai kaga zai yi wanda ya san Allah wane shi da ne zai da mutu da da wani Allah wa haddadahu qaumu jama'a su asnam bil asnam jama'a su ƙasa shi da guba kai wa anta hubu bisu na cewa to lalle kafin jira ta abin da ya same shi ba dai ya saki allolin mu ba to ai zai zai da abin da ya same shi same shi kaji an gashi ce zai ce eh in tarafu in taraka yayin da ya bar kalu kala sai ya ce musu a to hajuni yanzu ku kuna jayayya da ni a kan abin da na faɗa muku billahi game da bautan Allah ɗaya Ibu kada hadani Allah ya riga shi da eh kaga a cikin shirya na Allah ya ɗan uwa eh kaga Allah bai shirya da su ba yace kwada hadani Allah ya shirya ta alamu da su ilaiha zuwa ga hanya na kwarai wala hawu ma su zurkuna sai ni bana tsoron wayannan gumakan naku wallahi ba tsoron su eh min asra na gumakai eh an ta suru bi su il adam bi qudratiha ala shay ita ba za su iya fitar da ni ba sai ba su da iko ba su da iko wannan gumakan za su iya fitar da ni suna ɗaukar da ni akan gumakan ni ba tsoron su to yadda zai tabbatar da annabi Ibrahim shi ba ya tsoron ba yadda ya bari suka bar gari ba yaje yaje ya samu wurin ibadar da su kawai yaje ya samu gatarin su mai girma eh yana zuwa ya zo ya dinga saran kawunan gumaka ya san sare su sai da ya gama sare gumakan tsaf suna can daji wasu je ibada kawai sai ya samu katon gunki sai ya rataya mashi da gatarin a wuya kawai sai duka ya ba su ya ba su ne suna can yin suka dawo ah in dawo kwana biyu sun wuce an je gurin ibada aka ga aka ga aka gurin ibada ya kata kata allolin ba duk an babbace su ga baki da ita ce yau kasan aiki ya zo wa ai aikata mu allolin irin wannan maimakon ka ga yau su inkari ba sun ce zai wani abu ya same su ba to yanzu ma an- an an rusa su gabaki daya mu gani me za su iya kenan wannan ake tunanin zai fitar da shi ya- ya an sare wuya to kuma ina magana kaga ya gama da su ko yanzu ka kira ne wane ne wannan waye wannan wannan aika aika yanzu allon da ke tashi aka masa haka domin su ga cewa a yanzu yanzu allah ne gaskiya fa muna da muna cikin kudu yanzu wayan da muke roƙo ba su taimake su kare mu samu a cikin aljanna su bada kaza su ba mu sa'a su ba mu rashin sa'a to gashi an san kare wuyan su ba su kare kansu ba ya kamata mu gane fa abin da ake kare gaskiya ne to kaga allah bai shirya da su ba eh shirya na allah ne ai sai suna tunanin a gaskiya wanda ya mana aika aikan nan ya kamata mu gane shi sai wani yake a mun ji ana gaya ma wani ya- wani matashi ana cin Ibrahim shi ne yake jayayya da allolin mu a ji a kira shi ya fada aka ji a kira shi bada sai ku faɗi gaskiya wane ne ya ma ya ma wannan gumakan wannan aiki yake a ba allolin ku bane kuka allolin ku kuka ku je ka tambaye su fara tambaye babban wanda yake da rataye ga shi a wuri ku tambaye shi zai gaya muku wanda ya wannan aikin ka ji sai Ibrahim ya ce raba su da bala'i su dawo to amma ka ga ai ba su gane ba suna wahalan da ba zai amfane su ba eh kamar sai ne misali mutum da ya zo idan shi yana tuwon ƙasa to ba zai tun da zai amfane shi zai ci ba za ka amfane shi ba ai wahala ne aikin nan Allah ya samu dace sai ke ta to tambaye su mana da ce a'a mu tambaye su kuma ya ce eh ya ce kai ba ka san ba ka magana ya ce ba ka magana ku bauta musu ya ce eh to lalle wannan ne kaga wannan magana da ya gaya musu duk kiriya na Allah ne wato abin da wannan kissa yake gaya mana a godin Allah sai da Allah ya kai wallahi da Allah bai ga dama ba sai ka ji sa wani guri wato kiriya na Allah ne kaji duk bayanin da bikin su wuce ranar da masu idan hankalin su ne ba su da wannan bala'i amma ka ji ba kullum dajiya suke sunan gaskiya ne suke ji ba har ya kai ga yanzu ya aiki da dabara da ƙarfi da filin Allah ya san sa da kuma kan in zai su gane amma har yanzu ba su gane wannan ba ƙarfin masu ba wallahi Allah ya ce sai da mutum ka shirya sai ya fiye da shi. in Allah bai so ka shirya ba yadda za ka yi kita da ta addu'a duk ƴaƴan da za Allah Allah ya bari babu kiyaye eh kuma Allah ya tabbatar da mu akan shari'a har rayuwar mu ta kare akan haka eh haka ya kamata mu rika addu'a roƙon Allah ya kamata kaka zauna ya ce Allah ya kan shirye ka shiru wallahi tafiya yadda zai ku samu matsala eh an ce ƙarshen zamani za ka waye gari kana musulmi kafin yamma ka zama kafiri kuma abin mai sauƙi ne yan uwa mai sauƙi ne ko kuka gara ka tun ba baka sani ba ya kai Allah ya tsare mu gaba ki to kaji kana da yake musu shi ai ku zo ku tambaya abu ne ai zo na magana ku tambaye shi mana sai su sai in ka ci in ka ce sai ma ka san baya ba ka magana ita a tunda ba ka magana mai za ka bauta musu ko Duk eh, to wannan ne ya mana to gaskiya sai mun ɗauki masa a kan kaji ka ga ba shirya ta ga Allah ya ce yanzu da shi na wajen annabi Ibrahim ne fa ka ga yanda ya gaya musu ya kamata su gane ya kamata su gane aiko amma haka ba su gane ba ku duk abin na Allah ne inna Allah ya ji mai sha'u Allah na ce da wanda ya so eh wajen rasu da mustaqim kuma ya sake a hanya madadaciya Allah ya so ka ce shi da kai Allah mun gode ka ce da mu gaba eh ku duba ba wannan kisan ba an ba mushrikai duk sun ji amma har yanzu ba yana ba sa bauta maka bakar ba su kusa Allah uku ba eh duk wanda fa kaji kaji duk wanda kisan sun sani amma ba da suke cewa Allah uku wa Allah uwa Allah da Allah uba duk wannan ba su ga wajen hanyar ba su gane ba Allah ya mu dace to shi ke nan suka ce wallahi sai mun sai mu ɗauki masa a kanka mun gane kai ne kai wannan aiki kaga shi ya da sakon cikin dabara ko ya isar da sakon shi ne aka ce suka shirya mashi garin da dare da rana kwana da wasu suna haƙa rami suna haƙa rami ya ɗaya jari suka haƙa mashi rami sosai to shi ne ke cewa illa an yi sha Allah ya rabbi eh da abin da ubangiji na yi so yi eh rabbi shay'an eh ba abinda gumakan da za su fitar da ni eh sai abin da Allah ya so ya same ni amma ba dai gunkin bane kaga sai ce sai abin da Allah ya so kaga ya san gunkin ba zai iya musu komai ba ba suna ce ya ce da su ba to ga abin da ya musu ai ce wa sha rabbi kullu shay'in ilma ni ubangiji na ya da dukkan komai sanin shi ya riga ba bai komai eh ba inda ba sanin Allah ya ga musu wai ku afala ta zakaru yanzu ko har yanzu ba za ku imani ba har yanzu ba ku gane ba ta zai ba za ku imani da Allah da ya rike ku ba ka ji abin da yake ne na ko sai ku amma ku ma na na صدق الله العظيم kenan za ne za a ke ce musu abara ta zakaruna wasu yanzu ba za ku wajibi ba da wannan wa'azi ba ta nuna ku imani da Allah ɗaya ku bar wannan gumakan ku ce to bari ku ji ba kai ku a hafu ma a sarki ta yaya za a yi in ji tsoron abin da kuka haɗa Allah da shi ya zan ji tsoron abin da kuka haɗa Allah da shi wani wadata durra wadata fau kuma ba ta cuta ba zai amfani da zai cutar da ni ba ta ya za a yi bauta mashi zai yi ba wala ta hakuna ko kuma ba kwa tsoron Allah ɗaya ba kwa tsoron Allah ɗaya ba kwa tsoron Allah ɗaya ai annakum ashraku billahi ba kwa tsoron Allah da kuma haɗa shi da wani a wurin bauta kar ya saba ku ranar gobe kiyama to kada muku azawa ko ba kwa tsoron wannan ita ne yake abota musu guda cikin hada shi da wani eh kuna bauta masa malam yuzil alaikum kusran wanda Allah bai sako da aya ko wani abu akan hada Allah hada hada shi da wani a wurin bauta hada shi da gunki ba Allah bai sako da aya akan haka amma ku gashi kuna yi nan ce wasu ya bai sa wasu ke bauta ba kuma kai wasu suna bauta musu da mun kusa da zuwa ga Allah wai ai tsari ne suka kama wai kama su da zuwa ga Allah kaji kaji wani bosoya Allah ya tsare mu kenan eh eh alaikum sultan ai burani hujjoji huwa qadirun ala kulli shay kika Allah ne ifa kan daga komai ne eh abu ya tambaye shi eh da harshen Allah fa ayu fariqaini ahaqu bil amni eh in kun ta'lamu to wai a cikin wannan bangarori guda biyu da ku da ke bauta ma wani ke bauta ma goma kai yin da ke bauta ma Allah waye suke kan gaskiya ku faɗi gaskiya waye suke kan gaskiya kaga da da su kan gaskiya ko in kun salamu in dai kun san gaskiya ku ku faɗe ta mana yanzu ba san gaskiya ba ai eh ƙaryar suka sani ai shi yasa kaga Allah ya bar su a haka ya ce ne da haka suka dinga haka rani wannan haka suka dinga kura wuta su taura wuta wuta ta huru aka aka aka aka haɗa shi kwana da kwanaki ana haƙi suka zuba wuta suka zuba wuta kawai sun ce rufi ya haɗu ba mai zuwa kusa da gudu ba zai yiwu ba sun shiga ba zuba itatuwan sannan suka kunna wuta da kwana da kwanaki suna ci rana ne suka ji kaɗa majaujawa kawai suka samu annabin Allah na Ibrahim suna zuwa suka sace majaujawa ba a yi ta ajiya tura su ba kai ma ka kana zuwa gurin ka ka mutu kawai suka juya wa jajjawan suka sa shi a ciki eh irin mutanen da masu hikima suka ɗaure shi suka sa ta suka sa shi a jajjawan kawai suka juya suka harba cikin wutan nan kawai an ce yana tafiya a ya faɗa wutan duka mala'ika jibrilu yana zuwa ya ce ya ce kana neman gudunmawa ya ce amma dai a gurin ka a'a to ni Allah da ya halitta ni shi zai tsare ni kawai ka ji abin da ya ce ba kana neman gudunmawa sai ce a'a shi Allah da ya halitta shi shi ne ya kare shi kuma ya nufi wutan kawai ana cikin wuta cikin wannan maganar sai ga sakon da rabbi ijatti aka ce ya na rukuni bardan wa salama ala ibrahim ya ce wuta duk zafin nan nake so su shiga mai sanyi kawai maganar zafi ya ƙare domin ita ne ai ya ce ce sanyi ta zama ruwa ce nan dama ƙurnansa ne ai kawai wuta ta zama sanyi kawai sai yana ga ai sanyin ma zai iya fitar da shi ai ko sai ce bargan wa salaman sanyin ma salaman kubutacce ba zai iya fitar da shi ba kaga ba zafin dama kubutacce kawai ba zafi to sun sai aka ce to sanyi to sanyin to sanyin ma zai fitar da shi ai ko idan ko ka sa a cikin kuma ai ko sanyi da ba za ta iya shan ruwa ba ne rawar da haka ya za ta to kace zama karkara ta fitar da shi ya ka ce bardan wa salam da zama da sanya sanyin ma amintacce wanda ba zai iya illatarwa ko sai ga da Ibrahim kawai yana yana lafiya akan wuta kawai ga shi yana lafiya akan wuta kawai to kaga inda Allah yi ga nabi Allah ne Allah ya sa mu dace an bukata daidai Allah ya ba mu lada wasu kuma Allah ka yafe mana Allah ya tsara mana tsoron Allah dan uwa mu musulmi mu gode ma Allah Allah ya yi ka musulmi ya yi ayyuka musulmai iyayen ka musulmai ba karamin ba ba da yake kai ba ko da abin da muka dauka in Allah ya ba ya ba ka dukiya ko ka tsaro gidan mulki ko ka zo gidan wadatuwa ko shi kake gidan Allah ya daga ka a'a Allah ya yi ka musulmi iyayen ka musulmi kakannin ka musulmai to ba karamin daraja bane wannan ba karamin alheri bane ka gode ma Allah da Allah ya yi ka domin wasiyar Allah ne sai Allah ya so zo ne ka haka in bai so ba ku zo da ka ka ba zai zo ya ka ba to musulunci ba karamin alheri mun gode ga Allah yi Allah ya kara mana zuwa Allah ba ki daya ya Allah ga dukkan magabatan zuwa addini ko ba anan eh muna roƙo kura kullum da kuma Allah ya kare mu kare kuma Allah ya ba mu lafiya ba ki daya to muna godiya ga dukkan su ba da gudunmawa da su kokari na zuwa halartar wannan karatu Allah ya biya musu bukatu kuma Allah ya biya mu bukatu wannan azumi da kai yau suka yi sha bakwai bayan da za ki ƴanta a wannan rana Allah ya sa mu a cikin eh Allah ya sa mu ɗauki azumin sha takwas lafiya kan mu cikin lafiya mutane sallallahu alaihi wasallam iyayen da masu lafiya da da masu lafiya ya yi magana ta sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh